jiya muna magana akan wato mai talifi idan ya wallafa littafinsa akwai abubuwa guda biyu muka ce wani abin yana bukatar shi sanda yake talifi wani abin kuma a wajen talifi to yana daga cikin shi ne ce yana daga cikin abubuwan da mai littafi yake bukatuwa gare shi a wajen talifi addu'a na wanda ya karanta littafin wanda ya karanta littafin ya ga abin da yake ciki ya fa'idantu lalle zai wa malamin da ya littafin addu'a shi ne hamma ka zo da malam ke cewa wa amma ta'arudu wa amma ta'arudu li widad al-akh fillah amma abin da ke bijirowa saboda soyayyar yan uwa idan na dan uwa ya karanta littafin ka zai sa mai soyayyarka wannan fa inda domin akhlaqi salihina yana daga dabi'o'in mutanen kirki min makarimin akhlaq yana daga abubuwan da ake cewa dabi'o'i manya manya allati tadullu ala lutfi shama'il wacce take nuna bisa ga to dabi'u tausafa wa tibil araqi wacce take nuna wato dadin dabi'o'i wala ya kafa ma fi min alfadli wannan kuwa ba abin da ya koyo a cikin sa daga fadla wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce ra'su al-aqli ba'da al-iman billahi at-tawaddud ila an-nas wato abin da yake shine tushe na hankali abin da yake shine ra'asi gaba da hankali bayan imani shine at-tawaddud ila an-nas to yuwa zuwa ga mutane ga go mai zama mutane suna son ka wa ismun nazimi sunan malam da muka ce da ya ce kala ibnu baba dan baba kaga bai faɗi sunan shi ba yace to wa ismun nazim sunan mai wannan littafi rahimahullahu ta'ala at-tijani sunan sa tijani samahu bihi walidahu mahaifinsa haka ya ambace shi yasa masa sunan tijani alama akhbarani bihi kamar inda shi mai talibi ya faɗa ya ce haka mai wannan mai munatul murid ya gaya min cewa babansa ne ya sa mai tijani tabarrukan ubansa ya sa mai wannan suna da sunan shirjan dan neman albarka bi ismi sayyidina ash-shaykh radiyallahu anhu dan neman albarkar sunan shirjan ya hau kan ɗansa wa zakara li mai sharhi yace kuma mai munatul murid ya bani labari rahimahullahu Allah ji kansa anna lahu anna lahu akhawaini yana da wasu ƴan uwa guda biyu wanda suke ƴan uwa wanda baban su ya haifa ismu adima ash-shaykh ɗaya daga cikin sunayen ƴan uwan nasa abinda baban sa ya sa masa shehu wa ismu al-akhar sunan ɗayan kuma ya sa masa ahmadu shi kuma sai aka sa masa tijjani kaga ya raba sunan shehu tijjani shehu ahmadu tijjani da ayansa shehu ɗaya ne daga cikin ayansa ahmad ɗaya ne daga cikin ayansa tijjani ɗaya ne daga cikin ayansa guda uku ya yi musu haka don su samu albarka sunan shehu tijjani kasar walidihim abinda mahaifinsa yake nufi da wannan samun suna da yi حصول بركة التسمية باسم الشيخ الشيخ رضي الله تعالى عنه لجميعهم الله يتبتر دا البركة شهود الجاني لآية الناس دكا دا شهود دا أحمد الجاني وهذا اتوانا مما يشهد يعني دا أبن دا شهيدا ولأزيم محبته في جانبه للي ما هيكون ميمونة المريد سوية يسد شهود الجاني تعالى كرفي لميمكم يا أمبتي يسار tijjani ko shehu tijjani a sai sunan uku duk kowanne ya sa sunan ya'yansa wannan yana nuna cewa shehu tijjani a wurinsa ya sa girma a wurinsa wa kamal ta'alluqi bihi radiyallahu anhu wannan ya nuna bisa ga cikakkiyar ratayar mahaifin mai munatul murid da ta shehu tijjani wa tasmiyatu bi asma'il anbiya wa sahabati wal awliya min as-sunan al-wadih al-ma'ruf qadiman wa hadithan mutum ya haihu ya sa wa ‘ya'yansa sunan annabawa ko sunan manzanni ko sunan mutanen kirki ko sunan waliyan Allah wannan abu ne wanda aka al'adance shi tun da da kuma yanzu wazil hadisi ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce wulida lan laylata waladun fa sammaytuhu bi abi ibrahim alayhi salam manzo Allah ya ce a wannan dare an haifa mun wani yaro amma na sa masa sunan ubana annabi ibrahim to da haka ana sa suna in zaka in zaka sa in zaka aka maka aka haihu aka maka haihuwa ka zaɓi sunaye na kirki ka sa wa ɗanka ولما نزل قوله تعالى واخت هارون ده الله يسوكر ده يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا kagan ko da Allah ya saukar da wannan aya ya ukhta haruna qalu sai man sai ya sabu sai kace da manzon Allah ya rasulullahi ya manzon Allah kaifa takunu ukhta haruna wa bainahuma dahrun tawilu ha ya ya yar uwa harun dinnan za a ce ‘yar uwarsa ce bayan tsakanin zamaninsa da zamaninta da nisa amma Allah ya ambace ta ukta haruna sabai suka tambayi manzo Allah qala alayhi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da sahabbansa innahum kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihi ai suna ambatar ƴaƴansu ne da sunan annabawansu ba wai wancan harunan bane wani haruna ne wanda aka sa masa sunan annaba haruna su ma an sa ne dan dan tabarruki aifa huwa harun akhar wani haruna ne daban musamman bi ismi haruna annabi alayhi salatu wasalam wanda aka wanda yake an samu suna annabi haruna ya amince Allah ya tabbata gare shi wa ismi walidihi sunan mahaifin mai minatul muridi baba dan haka yake qala ibn baba sunan mahaifinsa baba hasaba ma taqaddama kamar yadda ya gabata musarrihan bihi fil nazmi kamar yadda ya bayyana a cikin waka wa kana aliman mahaifinsa dinnan ya zama malami ne nasikan mai ibada fadilan mafifici musharan ilayhi fi baladihi a garinsa duk ana nuni da cewa cewa malami ne wannan mai tsoron Allah ne a garinsu shahararre ne kowa ya sani wajilihi da kabilarsa duk asan an ana nuni da iliminsa da ibadarsa malhuzan bi ayyi ta'zim kowa na kallonsa da ido na girmamawa fi ma'asharihi a cikin danginsa wa qabilihi da kuma kabilarsa wa akhbarani waladuhu nazim rahimahullah ta'ala dan mai munatul muridi mai injini sharhi ya bani labari anna lahu sharhan yana da wani littafi da yawa sharhi ala tuhfati al-asimiyya wani littafi da ake ce tuhfati al-asimiyya cewa mai wannan sharhi yayi sharhin tuhfa al-asimiyya wa takmilat takmila lid-dibaj haka nan yayi sharhi na wani littafi da ake ce تكملة تكملة التكملة انتهى فيها إلى ذكر أهل القرن الثاني عشر وأن أتكون أن لتابي هاي مغانا حظو أغا أبن ديشا في القرن إنه قوم شابي فترجم للشيخ التاولي يا فسر وأن الشيخ أكتب الشيخ التاولي ابن سودا والشيخ أبي الحبس الفاسي يا شريع يا بياني أكن شيخ أبي الحبس الفاسي وغيره ما الولوسي واخذ طريق الشيخ رضي الله عنه يا كربو كما طريق الشيخ الجاني رضي الله عنه الله يدل شيء an qaribihi ga wani na kusa da shi al-allamah al-kabir malamin nan babba al-qudwat ash-shahid wanda yake jagora wanda yake shahararre sayyidi muhammad al-hafiz al-alawi shine sayyidi muhammad al-hafiz al-alawi wa huwa ibn nahwa asharat awam ya dan shekara goma ya karbi dike shi dan aurenka wa hadhihi yace wanda da muka faɗa ihdal mazaya ɗaya daga cikin darajoji kenan التي كان يلحظ من أجلها الخاصر عندها الخاصة من أهل الطريق wanda ake ganin wanda saboda ita ne ake ganin ta yana daga cikin keɓantattu daga ma'abuta ɗariƙa wa bil jumlati ce kai baki ɗaya dai fa baitun nazimi kaga gidan su mai manatar muridi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa baitu ilmi gida ne na ilmi wa fadlin gida ne na falala li'annahu min zuriyati علامة شنجير طيبي الطالب العلوي الشهور الذكر ببلده دنيا دك تكين آيان مثلا ما لمن عندك شنجير شين سيدي الطالب العلوي wanda aka san shi wa shahir zikir wanda sunansa ya bayyana a garin su wa min auladihi yana daga cikin yayansa al-allamar sayyidi abdullahi bin talib yana daga cikin yayansa kana qara ala shaykh abul hasan al-adhuri yayi karatu a wajen abul hasan al-adhuri فكان علم أزمانه شيكو يا ذا مشي لمتي إلمي من متعن زامنسا وإليه المرجو في إلمي duk an taba an taba akan ilimi to kansu za a koma shine karshe kannazim rahimahullahu ta'ala mai waƙan nan mai mutul muridi Allah ya ji kansa a tijani ibnu baba dan ibnu dan baba ibnu ahmad tiba ibnu usman ibnu abdurrahman ibnu talib al-mazkur hasaba ma huwa inna bi haqqi yadihi yace kamar yadda muka samu a rubutun hannunsa wa kanat lahu al-yad al-tawli fi ilmi ya da hannu wato mai tsawo wato mai yalwa a cikin ilimi wa khususan musamman inda yake banta a ilimin sira da ilimin fiqhu da ilimin usul da ilimin bayani da ilimin nahwu da ilimin tasrif da ilimin lugha da ilimin mantiq da ilimin arud da sanin waƙoƙin larabawa da kwanuka na larabawa wa gairu zalika daga wani wannan min al-akhbari wan nawadir daga labarai yana da yana da kwarewa a cikin nan wa amma tasawufu amma abinda ake cewa ilmin tasawuf فقر رزق من من الذوق الغريب فيه ما يشهد له ما يشهد له بالتقدم التام علم التصوف حقيقه الله ya arzuta masa abinda an shaida cewa yayi nisa a cikin ilmin tasawuf wa sataqifu fi nazmi hadha wa sanaqifu fi nazmi hadha ala ba'd ar-rashahati wad-daqa'iq in muna bin wannan waka tashi za mu kai inda za mu rufi wannan zurfinsa da yi a cikin ilmu ta sau za mu gani ma ifraji hi zalika fi qawalib alqawaid alilmiya yadda ya sa ma ilmin tasawuf a cikin wato ka'idodi ta ilimi sitran lima lahu ma Allah ta'ala dan sutura ga abinda Allah ya bashi min ahwalihi alkhususiyya na daga halayensa ke bantatu walahu nazmun ne munatul murid yana da wata waka da yi ذكر فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا بيان ما عن النبي وبنيهن بآيانسه منه والآيانسه لسك عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وما لبناته يا بيان أتكون الجابي أبن آيان النبي سيد شيء من بنين لك آية ماذا وبنات لماتا أيضا يا بيان أتكون أن أقول الجابي قرأناه عليه من كرنت وانا الجابي أورنسا وكتبنا عليه من إملائه mun rubuta wannan littafi daga imla'in da ya mana fi mawadi minhu a wasu wurare daga wannan littafi wa kataba lana bi khat yadihi ya ya rubuta mana da hannunsa da rubutun hannunsa fi mawadi fi mawadi min hawamishihi da a wasu wurare daga hamish din littafin kazalika ayatan haka haka nan wa azna na fi sharhi jama'a yace kuma ya mana izini ne masa sharhi wa qarqadiyadna alayhi bi hasabi ma tayassara na fil waqti mun dan yi taqayidi ga wannan littafi gurgurdan abin da lokaci ya samu gare mu walahu alaihi sharhun nafisun yace malan yana da wani sharhi mai tsada fi mujalladin da yayi a cikin wani mujalladi abda'a fihi gayat al-ibda wanda ya kawatar a cikin wannan mujalladi matakar kawatarwa walam yukirna katubuhu amma bamu samu damar rubuta ba lista ijalihi saboda gaugawansa walahu urzuzat urzuzatun yana da wata waka ne da da zama fi halwa raqati lishehi abul maali wanda yayi tsara wani littafi wata wani warqat na shehi na shehi abul maali imam al haramain yayi shi ne a waƙe rahimahullahu ta'ala yana ji kansa wala hu rihlatun yana da rihla ma da yayi ilta zama fiha zikr man laqiyahu min al alam a ciki ya faɗi malaman da ya gama da su a wannan tafiya ta rihla din fi wajhatihi li baitillahi al haram ina kan tafiyarsa ta aikin haji a wannan rihila din duk malaman da ya gama da su ya faɗe su a cikin wannan a cikin wannan rihila din wabta da abi ashayihi ya fara ambatan shegunansa allazina qara alaihim bi baladi wanda ya karatu a wurin sa a wurin su a garin sa kawalidihi kuma ya faɗi mahaifinsa kawalidati ya faɗi mahaifiyarsa a cikin wannan rihila din dan a wurin sa ya karatu ko gairihi ma da wasu su ra'aituha indahu min sharhi wannan munatul muridi ke na ga wannan da ido da a wurinsa wa kad kammala wa kad kammala minha mujalladun wato mujalladi ya cika na wannan wa zalika yace wannan ko kabla an an yi tsada bi bilad al wasitati wal jaridati wa tunas wal bilad tun da etara ya je garin wasita da jarid da tunis da bilad al mashariqiyya garuruwan gabas ba ولو هذه المنظمة المباركة ونن واقع منيت المريد تاشت nazamaha ya yi wannan waka da zai ta ainihin ma a zaɓe shi wata jani a ya mai kamata hibiya san da ya zauna a zaɓe shi wata jani a nan ne ya yi munatar muridi bi amurin min sai da nan alim alfadili annasiki al'arifi billahi ta'ala abin mawahib sayyidi muhammad alhabib najil sayyidina maulana shekh radiyallahu anhu ya yi munatar muridi a zaɓe shi wata jani da izinin kai shi wata jani muhammad alhabib وقد أو معنا إلى بعض ذلك ما ليس من ينوني زواج وانا في طالعة الكتب أفرق اللتابي كان وأخذ الطريقة عن العلامة الأوهدي لمنة المريد يقب طريقة كما لم نمك أيتي الفاضل الأمجدي ما في بيتي مك ما توكتي أبي عبد الله سيدي محمد المدعي محمد الملقب بالخليفة ولكن مثل لك بيد محمد الخليفة لقيامه بالخلافة دنشين يقعد خليفانتي في إعطاء طريقتي دبعد طريقة بعد وفاة شيخ سيدي محمد الحافظ رضي الله عنه ولو خمسة جدود كان هذا كاكرني قد بيار كل واحد منهم قوة إيدة تكين كاكرنسو أعلم أهل زمانه أظام من سبا عند فيش إليه وهم كاكرنين ناس كنان جاسنا زي فتا أبوه سيدي عبد الله بن سيدي أحمد فخ فخ ابن سيد محمد ابن سيد عبد الله المعروف القاضي وهو الذي تقدم لنا شيوانا عبد الله المعروف القاضي شين من إجابات قريب أنه قرأ على الشيخ الأدهوري أي قرأت أولا مالا أدهوري ابن علامة شنديد لم مثلا شنديد سيدي الطالب المتقدم الذكر وأن مكة فتيشي بايا وفيه يجتمع نسبه قوانا سيد الطالب لنا a nan ne malam danginsa yake haduwa ma'an nazim radiyallahu ta'ala wa tare da maimunatul muridi wa kad taqaddama lana zikru kayfiyat tarqini iyahu ya gabata gare mu yadda ya tafi dariqa a wurinsa wa ma'amalahu bihi min al-i'tina'i fi zalika da irin mu'amalar da ya masa a kulawa da ya dashi wa kana li hadha as-sayyid alama akhbarani bihi an-nazim rahimahullahu ta'ala ba'un fil ulum isa kamar inda malam ya bani labari izinin sharhi shi sayyidi al-talib din nan yana da wato nisa a cikin ilimi wala hu fi mali shayi al-hafiz maulana al-shaykh radiyallahu anhu qasaidun kathira yayi qasidu da yawa a cikin wato yaban shehin sa shehu muhammad al-hafiz wa kana yuqal lahu hasan tariq ana ambatan sa ma da cewa shine hasan tariq wato mai haskaka hanya liqawli fi qasidatihi dan fadarsa da yayi a cikin wata qasida ya mutare bi al-shaykh radiyallahu da yake wa shehu tijani yake yaban shi wajen jami waya ruddu ala muntaqidina ala ahli zamani yana wa masu yi shautu jami musu na zamanin shautu jami da suke musu yana musu raddi yana cewa a cikinta yana cewa inni la hasanu tariqi wa ahli wa ahluha azudu aba jahalin nakiri wa azduru haƙiƙa ni ne hassanu tariq mai haskaka hanya mai kyautata hanya ni ne ma'abocinta ina korar abu jahali mai yawan musu ina masu tsawa wakarar nazim rahimullah ta'ala min ajibi dari maimunatul muridi yana daga cikin abubuwan mamaki na zamaninsa fi zakaya cikin kaifin hankalinsa wal fitnati da hankali ne wa makarimul akhlaqi da tabi'o'i manya manya yana daga cikin wanda abun mamaki ne a cikin makarimul akhlaq da hankalinsa da kaifin hankalinsa wa husna shiyan mutum ne wanda yake abun mamaki a wurin kyawawan ɗabi'o'i wa ulul himmati abun mamaki ne a ɗaukaka himma alal khalqi bisa ga halitta wata jafi ko mutum ne wanda yake abun mamaki wurin nisantuwa an safa sifil umur ga wulakantattun al'amura ba za a gan shi a abu wanda yake wulakantacce ba ma ma hu alaihi min aljiddi tare da abin da yake tare da shi na kokari والإجتهاد لقوقري في ذات رب العباد بيئي أبنجلي ga kaifar hankali ga ga makarimin akhlaq ga kikkiawan dabi'o'i ga kikkiawan himma ga kau da kai ga nisantar abubuwa wanda suke kaskantattu ga kokari ga kokari a ibadar ubangiji wa kana ijtihazuhu bina bi miknasati zaitun a lokacin da yazo ya wuce mu a garin da ake cewa miknasati zaitun ya zama ama sab'atin wa hamsina wa mi'atain wa an shekara ta dubu da ɗari biyu da hamsin da bakwai a wannan shekarar ya zo litinasat zaitun wai makasa inda na salasa ashur ya zauna wata uku sahibnahu mun abuci mai manatul muridi fiha a wannan miknasa ta zaitun wa zakarnahu mun tattauna da shi واستفدنا منه من فائدة تدريشي نرجو الله تعالى من قونا الله أن ينفعنا به ينفعني من دامي من المريد في الدين حركة الدين والدنيا لحركة الدنيا والآخرة لحركة اللاهرة بفضله لفضل الله الله وكرمه لكرم سيسا وكان وفاته رحمه الله تعالى شكرا دير استتاظما أوائل العشرة التي بعد ستين ومئتين وألف أفرقا شكرا تدبو لتريبيو لستين يرسل daga hijira wa zalika qabla wafati walidi tun kafin ma ya fansa ya rasu bima yazidu ala al-ashr awam da abin da ya kai shekara goma bil madinati al-munawwara a madina mai abu wanda yake abin haskakawa ala mushrikaha afdalu salatu wa salam wato mafi cin salati da aminci su tabbata ga wanda ya dauka madina takmilu yace cika ma qaddamnahu abinda muka gabatar من الخلاف لنا كساباني في نسبة قبيلة النازم رحمه الله تعالى دنغاني لقبيلة ميمونة المريدي سمعناه منه من دقوره سمكدي من جما يرجه القول الثاني ابن ديكي رنجا يد مغانا تبيو أنت عليو أنا لكم علي بن أبي طالب wasu kuma suka ce a aliyu wani aliyu ne daban ba aliyu bin abi talib amma shi ma danginsa ya sadu da shi sayyidina ali وأن النسبة إلى علي wato dangana shi da aka yi zuwa ga aliyu da ya ce al'alawi din nan ibn babal alawi wannan dangana shi da aka yi zuwa ga ali shine jaddul kabila kakan kabilar su wato ibn baba wa hum min zuriyati maulana al-hasan shi wannan aliyu din shi ma da ƴaƴan shugaban mu hasan dan maulatina fatimatu zahra to ala kulli halin dai ko sayyidina ali ake nufi ko a'a wani alin ake nufi to wani alin da ake nufi din shi ma dai shi ma ya dangana da shautu jami dan fadi mata zahra radiyallahu anhu ma Allah ya da su wani fa'ana bi mahabbati ma Allah amfani mu da soyayya wa zalika ita annahu akhbarani mai sharhi ce mai mutul muridi ya bani labari miraran ba su ɗaya ba bi annahu wajada ahlahu ya samu iyalin yan uwansa ahalinsa wa aqaribahu da makusantansa yantasibu ila sayyidi muhammad suna dangana zuwa ga sayyidi Muhammad ibn al-Hanafiya najil maulana Ali bin karmallahu wajahu dan dai sayyidina Ali ne shi wa kana waliduhu bashi mahaifinsa ya zama yasurru ilaihim yana faɗa musu a boye annahum min auladi maulana al-Hasan wato ku ma mu faura daga cikin ƴaƴan maulan mu Hasan dan sayyidina Ali wa anna nisbata al-mazkurata hiya ila Ali wannan nisba dangi da kaji mun faɗa din nan dai zuwa dai sai na Allah take karewa ahadu ahadu ajdadihim ɗaya ne daga cikin kakanninsu la gairu ba wani ba wa kana nazim rahimahullah ta'ala la yanfaqu an taraddud fi zalika fi batinihi shi mai mutum muridi ana an gaya masa cewa dangin su ya sadu da shehu da Hassan dan Sayyidina Ali amma dai na ta kokonto dai na ta kokonto kamar dai bai tabbatar ba ya aka yi aha hatta ra'a za ta lalace har sai a wata ran a wani dare ya kwanta a mafarki shi ma yaran na'imu cikin abin da mai bacci yake gani sai ga ka annahu da hala ila bustanin gashi ya shiga wata gona wai za ta yi naharu ma'in ya jiri ya ga ga wani kota korama tana gudu tana gudana wai za ila janibin nahar haurun yatamiyu fihi alma'u sai a wajen wannan kogi da ruwa yake gudu sai ya ga ya ga ga wata mace ya ga ga wata mace a gefen wannan korama da take gudu تتوضأ تنا الولاء من ذلك الحوض الذي ونن تبكي خاشفة عن ساقها تاياي قورنتا حاسرة عن بعض أعضائها تهدي سورا جكنتا كما هي حالة المتوضي كما دين لما تنزي الولاء زي ككامي جكنتا يأي الولاء وإلى جنبها شابان واقفان ينظران إليها أجيبا تكما سيغا وسماري بدابيو أجيبا تسنى كلنتا سنى تأي yanzu ranar ilaiha suna kallanta fawqa fi balihi sai abin da ya zo masa a rai a wannan mafarki annaha laysar bi zati maharami wannan ba muharrama ta bace fala yahillu lahu an yanzura ilaiha sai tunda ba muharrama ta bace ai bai halatta in kalle ta ba sai dai kalle ta ba ya kauda kai fara da an yan harifa anha da ya ga haka sai ya so ya juya ya ma ya tafi ya bata kamar ya ba gafara fa asharar ilayhi sai ita wannan matar da ya gani sai ta ce sai masa nuni ilayhi an taqaddam zo ta ce zo zo fa taqaddama ka gani ko fa zala anhu fa zala anhu kaunuha laysa bi zati maharamin da tace zo zo sai ya gane cewa ashi ba muharrama sa bace fa taqaddama ila andana min hasi da ta kira shi sai matsa ya zo kusa da ita kuma sai kaza shi kenan sai ya farka kuma daga daga mafaccin baccin da yake فقصر وياه سيدي بعد الأبارن سأل بعد من كانوا من كان مشهورا بالتعبير ببلدي إذا جمع سوء وانت سيكي سننون سنة فترة مفركي سيدي قاع مسو دا مفركين دي غنيجيا للدري ya ga wata korama ga wata mata tana alala ga wasu samari guda biyu ta kwashe ta kwaye kwaurinta zai juya yana ganin kamar kowa mahara wasu bace zai tafi sai ta kira shi sai ya gaya musu ya aka yi masu fasara فقال في تعبيره يفسر أن مبرج سيتي لعل هذه الرائي لعل لهذا الرائي بقى مفتو عشيني مبرج با شوى ورني مبرج جي ذا أبن دي غني ذا أبن دي غني ذا أبن دي غني ليه وانا فسر مبرج ne fasara masa mafarki sai ce to la Allah hadha ra'i me yawa wanda ya wannan mafarki li hadha ra'i nisbatan ila maulatina Fatima Zahra radhiyallahu anha diyan da aka yi wanda ya wannan mafarki ya shafi ya shafi jinin jinin Fatima Zahra وهذه الرؤيا يتولى مبرجي تحققها حيث لم تستر عن لم, لم تستر عنه يا يا wannan mabarki ya tabbatar da ita bata boye a wurin sa wa shabani samarin nan guda biyu da suke tsaye suna kallanta al-hasan wal husayn wa qad adu ila ad-dunu minhuma ta kira shi na cewa ya matso kusa da su a gani ko inda suke jikokinta ƴaƴanta shi ma ɗanta ne ya matso wa hadha mulakhas ma amara bihi al-mu'abbir wannan shine abinda mai fasara mafarkin ya fasara masa da yace shi yayi ba sai ce wani ne mafarki ya masa fasarar nazim mai mulakhas murin sai farin ciki bai zalika wannan mafarki da aka fasara masa wa zala an wa zalika taraddud wancan kokonto da yake cewa shi ya dangana zuwa ga sayyidina ali sai ya gushi فيما كان يسره إليه والده وزال عنه ذلك التردد فيما كان يسره إليه والده da ma mahaifinsa yana gaya masa aboye yana gaya masa kaza kaza to kaga wannan mabarkin sai ya tabbatar masa lakinnahu baqiya fi zahiri ala ma alaihi amatun nasi amma a zahiri ya wanzu ne bisa ga abin da amma mutane suke ya ci gaba da boye kansa baya nuna cewa shi ya ya jinin annabi ne kama hi adatu ahlul fadli kamar yadda haka al'adar ma abota farilla suke suna boye kansu ba su su bayyana kansu ma abota addini haka suke suna boye kansu ba su su bayyana kansu fi adam tazahur wannan rashin bayyana kai bil ansab da cewa su yayan wani ne wal tafakhur ko kuma su dinga alfahari mailan minhu wato dan karkata zuwa garin su ila ma huwa shi'aru salaf salih wannan al'ada ce dama ta mutanen kirki wanda suka rigaya min adam saman yuzi an abuna aljinsi ba sa son su bambanta kansu ga sauran mutane suna daukan cewa su ɗaya ne da da su da kowa watarku watarki kulli ma yashiru ila rida'an an-nafs suna barin duk abin da zai sa ranka nafsinka ta dinga nuna maka yadda ka yadda kai kawa da ne kai ne kaza ne kai ne kaza ne suna nesanta kansu zuwa ga wannan radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su wa ardahum Allah ya yarda da su قال رحمه الله تعالى سيدنا سيدنا شكركما بيتي كما نبي فاتحة صلاة الفاتح فاتحة صلاة الفاتح
فلا تنتفت لنا بها أمرنا الرسول وتكلك لنا بها عشر تفسير وتكون بها وليا ونصيرا أنت ولينا ولنا خلينا لو أنت مصنع بدعائك وأتمنى يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلق المئات سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم الحمد لله